إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الأحبة في الله أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الأحبة في الله ها هو رمضان موسم الخيرات والبركات قد رحل قد رحل بسرعة مفرطة كما وصفه الله تعالى بقوله أياما معدودات لكن من أشبع أخطاء الناس بعده أولا هجر المساجد وترك الصلاة جماعة حيث يقل المصلون في صلاة الفجر وغيرها بعد أن كانت المساجد عامرة والصلاة مع الجماعة في المسجد واجبة على كل مكلف مقيم لما جاء في صحيح مسلم أن رسول أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فقال له صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب فالمسلم عباد الله يعظم شعيرة الصلاة ويهتم بها كما أمره الله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون أيها الأحبة في الله وإن من أخطاء الناس بعد رمضان العودة إلى المعاصي والمحرمات قال كعب من صام رمضان وهو يحدث نفسه أنه إذا أفطر عصى وأذنب فصومه عليه مردود وكان كالمرأة التي نقضت غزلها بعد أن أحكمته وأبرمته أو كمن شيد قصرا فاخر الأثاث ثم أحرقه فكما أن الحسنات يذهبن السيئات فكذلك السيئات بعد الحسنات قد تبطل العمل الصالح والعياذ بالله كما قال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم وإن مقابلة نعمة التوفيق لصيام رمضان بارتكاب المعاصي بعده من تبديل نعمة الله كفرا ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار أيها الأحبة في الله وإن من أخطاء الناس بعد رمضان هجر القرآن الكريم تلاوة وسماعا وتدبرا وعملا والواجب هو استمرار العلاقة مع كتاب الله القائل ورتل القرآن ترتيلا وقال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون فلا تجعل القرآن غريبا في حياتك بعد رمضان بل اجعله أنيسك في كل حين فمن واصل تلاوته وتدبره وجد في قلبه نورا وفي دربه هداية بارك الله في القائل اجعل لسانك بالكتاب مزينا بالنطق للآيات دون ملال فهو الشفاء لمن دنت أسقامه وهو السبيل لراحة ودلال أيها الأحبة في الله وإن من أخطاء الناس بعد رمضان الانقطاع عن الطاعات توقف صلاة الليل والصدقات وصيام النافلة وفتور الهمة فالمؤمن لا ينقطع عن العمل الصالح في كل زمان قيل لبشر الحافي رحمه الله تعالى إن قوما لا يعبدون الله أي بجد إلا في رمضان فإذا ذهب رمضان تركوا فقال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان وقال الحسن البصري رحمه الله إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت ثم قرأ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فإن انقضى شهر رمضان فعمل المؤمن لا ينقضي إلا بالموت وهنيئا لمن ثبت واستقام قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أيها الأحبة في الله وإن من أخطاء الناس بعد رمضان الاغترار بكثرة الأعمال فدأب الصالحين خوفهم من عدم قبول الأعمال الصالحات قال أحد السلف أدركتهم يعني السلف الصالح يجتهدون في العمل فإذا فعلوه وقع عليهم الهم أيقبل منهم أم لا فلا تثق بكثرة العمل فإنك لا تدري أيقبل منك أم لا ولا تأمن من ذنوبك فإنك لا تدري أكفرت عنك أم لا فاتقوا الله أيها الأحبة في الله ولا تهدموا ما بنيتم في شهر رمضان من الأعمال الصالحات وتذكروا أن أمامكم ميزانا توزن فيه أعمالكم فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون فحافظوا أيها الأحبة في الله على نوافل الصلاة والصيام كست من شوال والاثنين والخميس واجعلوا لكم وردا يوميا من القرآن وإن قل وتذكروا أن الله يراكم ويسمعكم في كل شهور السنة فاللهم تقبل منا رمضان وثبتنا على طاعتك بعده وصلى الله وسلم على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم lillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa wa ba'd bayan haka ɗan uwa masu albarka ga kaɗan daga cikin abin da ya gabata na kutuba da muka gabatar da yaren larabci yanzu yanzu bayan godiya ga Allah madaukakin sarki sannan muka yi salati ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tare da alayensa da sahabbansa da wanda suka biyo bayansa har zuwa ranar tashin alƙiyama ya koyan uwa masu girma ina yau kaina da ku wasiti da jin tsoron Allah madaukakin sarki domin tsoron Allah madaukakin sarki hanya ce wadda take ta magabata na kwarai kuma hanya ce wadda take ta annabawa domin saboda girman wannan hanyar hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Allah madaukakin sarki ya gaya mishi da cewa ya ji tsoron Allah ba da wai dan baya jin tsoron Allah ba Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah madaukakin sarki ashe ka kaga tunda aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji tsoron Allah mu ne aka fi cancanta mu ne muka fi cancanta da mu ji tsoron Allah domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas dama shi Allah ya san da yana jin tsoron sa kuma ba zai taba saba masa ba to ya koyan uwan musulmi watan Ramadan ya huce kamar yadda Allah madaukakin sarki ya siffanta shi wata ne wanda yake wucewa da gaugawa Allah maɗaukakin sarki yake ce su ayyamin ma'aduda wasu 'yan kwanuka ne waɗanda suke kirgaggu 'yan kaɗan 'yan ƙalilan wanda ba su taka kara suka karya ba ina mutanen da suka ƙi yin azumi saboda ganin wahala ko wani abu makamancin haka ga shi dai yanzu azumin har ya riga ya wuce da mu da su duk ga munan muna cikin rayuwa mu da muka yi azumin gun mutu ba su gashi nan ko mun tardo su muna rayuwa tare ashe dan ka gane wai ayyaman ma'dudat da Allah ya ce yan kwanaki ne ki diga ku kadan kai da kake yin azumi to gashi nan azumin ya tsaye shi ma'ana ayyaman ma'dudat kai da kake so ka shirya mu ramadan ayyaman ma'dudat ka shirya da sauki dan zai zo ya huce ne baka ma sani ba yanda ka san gashi nan ko abin tabbas dama Allah maɗaukakin sarki yana hudun abin da yake gaskiya ne yanda ka san ba a ma shirya wani yana cewa zai shirya ma ramadan zai shirya ma ramadan sai da ya ana cewa tun ramadan ya wuce wani ya shirya ma ramadan kin amma yana tunanin zai sha wahala sai gashi ramadan kin har ya wuce ya ta yi to Allah da kansa dama ya ce ɗan kwanuka ne kaɗan to gashi ramadan kin ya wuce ni yayi saura yanzu abu ne wanda ya dace a gare mu abin da ya saura shine mu ci gaba da bauta ma Allah madaukakin sarki sabanin yanda zaka samu mutane suna yi a yanzu shine mi wasu kurakurai da mutane suke yi bayan Ramadan ya wuce domin Ramadan da ya zo wata ne na formation wata ne na da zaka yi me yake da suna ka samu ƙarin kuzari ka ka gina kanka jikinka da kuma ranka akan yi ma Allah madaukakin sarki biyayya ba wata ne na wasa ba kamar yadda mun gani dama idan Ramadan ya zo zaka ga ana fafutuka kowa da kowa yana zuwa masallaci matasa ana cika masallatayya tun sallan nafila ba ma farilla ba amma yanzu Ramadan ya huce sai kaga masallaci ya ja da baya sai kaga ayyukan kirki an koma ba a yanzu sai kaga ayyukan banza su ake yi sai kaga bata lokaci shi yake yi shi ya ci gaba da yi to ya kuma uwa musulmi mu sani cewa ramadan ma ba fa ramadan ake bauta ma ba a'a Allah ne ake bauta ma Allah shi ne ya halicci watan Ramadan kamar yadda shi ya halicci sauran watanni guda goma sha ɗaya da aka koyi a shekara yadda ka zage damtse ka bauta ma Allah a cikin Ramadan to haka ake so bayan Ramadan ka ci gaba da bauta ma Allah maɗaukakin sarki shi yasa wani bawan Allah wani malami yayi wani bayani ya bada wani misali cikin hikima sai na ga wannan misali misali ne mai kyau ya dace wani irin misali ne ya bada shine ya ce watan ramadan makaranta ce ma'ana wani center de formation ne wani waje ne da ake yin forman mutane ya ce yadda ka san wa'inda suka ta yi suka yi rekritan aka yi rekritan su za su zama sojoji a nan gaba za a je a yi forman su a yi formation ya ce to watan ramadan yadda ka ga wannan formation inda ake basu ne ya ce yanzu idan an kare formation ta sojoji wanda ya tafi aka ɗauke shi bayan an kare mishi formation da ya fito sai aka ga ya koma kaman ma ba shi ne kaman yadda yake tun kafin a bashi formation ya ce anya ko wannan formation in shi ta yi formation in shi ba zai ba kaga bai samu formation ta kwarai ba ya ce to ramadan haka yake Allah maɗaukakin sarki ya gwada maka ramadan ne don ka samu formation na harko a jikinka na biyu kuma ka samu ka yi forman ranka domin yin ibada da kake yi yana maka amfani guda biyu ne a jikinka yana maka amfani ko da ko baka sani ba sannan kuma yana amfanin ranka domin duk lokacin da mutum ya yi azumi ya wuni da azumi kamar yadda likitoci suka tabbatar a yanzu shine yana samun ƙarin lafiya a jikin shi to lokacin da ka samu ƙarin lafiya a jikinka kaga jikinka ya yi amfani sannan idan kai azumi kuma za a baka lada ranka shi ko zai samu amfani to kaga wannan yake nuna ashe watan ramadan ana samun formation ne to idan ramadan ya huce sai ya zamanto kuma ka koma baya tun kahin ramadan ya zo sai yake nuna ashe a cikin watan ramadan in baka samu formation in kirki ba kamar ka je ka yi ta abin da ya shayi amtiranoman ne kawai a banza ba ka yi formation da kyau ba to yake na ga wannan misalin daidai yake da wannan magana ta kaga ko da a ce kyan formation shine bayan an kare ta a gami wannan formation in ta yi tasiri a jikinka to ashe da kai azumi kai qiyamul layli kake sadaka kake ba da kaza kake ayyukan kirki kake karatun alkur'ani a cikin watan ramadan ashe bayan watan ramadan alama ce da za ta nuna cewa ka samu formation kin ta kwarai shine ka ci gaba da yin azumin nafila ka ci gaba da yin sallolin nafila qiyamul layli ka ci gaba da yin sadaka ka ci gaba da karatun alkur'ani ba ka koma baya ba kai iya daga cikin abin da salaf suke ambatawa ma shine mi suke cewa thawabul hasanati alhasanatu ba'daha wa uqubatu sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha suka ce ai kyakkyawa lada ka samu romo na kyakkyawa shine kai aikin mai kyau bayan wannan kyakkyawan da kai shi kuma uquba ma'ana zunubi ko kuma abinda zaka samu na aikin banza da kai shine bayan wannan aikin banzan ka ci gaba da yin aikin banza menene ake nihi da wannan magana shine wanda yayi watan ramadan yanzu da ya kare yayi ibadu a cikin watan ramadan bayan ramadan sai aka ga ya ci gaba da yin ibada ya ci gaba da yin azumin azumin nafila ya ci gaba da yin sallolin nafila ya ci gaba da karatun alkur'ani wannan yake nuna ashe dama a cikin ramadan kin ya samu dacewa da yin abin kirki wanda ko aka gan shi bayan ramadan ya bar sallolin da yake a cikin ramadan ya bar azumi ko kuma ya bar yin abin da ya shafi karatun alkur'ani a cikin ramadan ya koma baya wannan abubuwan alama ce da take nuna a cikin watan ramadan kin ma a ido ne yake ga kamar yana aikin kirki amma aikin banzaye Allah bai karbe shi ba wannan shine abin da ake nufi saboda duk lokacin da zaka yi abin kwarai to abin da yake nuna an karbe shi shine kai abin kwarai bayan wannan abin kirkin da kai amma duk lokacin da ya zamanto daga bayan abin kwarai da kai ka koma kana yin abin da bai kamata ba to alama ce da take nuna wannan abin kwaran da kake tunanin kayi to Allah bai karbe shi ba to wannan shine abin da yasa zamu gane to ƴan uwa daga ciki abu na farko na kurakuran mutane musulmai da muke yi bayan Ramadan abu na farko shine kaurace ma masallatayya kaurace masallolin farilla zaka ga mutum babu ruwan shi da sallar farilla a da cikin Ramadan kuma yana sahun gaba misali ko yana cikin wa'inda suke ba da himma wajen zauwa a yi sallar nafila ba ma farilla ba sannan a zo kuma a yi na farilla amma bayan ramadan sai kaga an bar zuwa ana kiran sallah an tada sallah asuba mutum yana kwana ya ki tashi ya tayi sallah amma cikin azumi shi yake zuwa watakila shine a saman farko kaga wannan kuskure ne domin sallah a cikin jama'a sallah ta farilla wajibi ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi kuma addinin musulunci ya shar'anta mana wajibi ne mutum ya zo ya yi ya zo ya yi sallah ta farilla musamman wanda mutumin da yake mukallaf kuma wanda yake mazaunin gari ba mai bulaguro ba wajibi ne ya zo masallaci ya yi sallah amma sai kaga ana wasa kaga wannan abu na harko kenan domin lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu wani da yake da larura makawo ne baya gani ya zo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni bani da jagora da zai kawo ni masallaci ko da cikin dare ne ko da yake dama su makafi ba su iya bambance tsakanin dare da yini kullum su cikin duhu saboda ba gani suke ba ya ce ba ni da wanda zai kamo ni jagoran da zai kawo ni masallaci shin ba za a sawwaƙe mini in yi sallata a gida ba ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata ruwaya ta ce sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ma ya tafi an sawwaƙe mishi sai Allah maɗaukakin sarki sai manzan Allah ya kirawo shi ya ce shin idan an yi kiran sallah kana ji kiran sallan yana kaiwa gidanka ya ce ina ji sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce to wajibi ne ka amsa ma kiran sallah ka zo masallaci kai sallah anan ya ku yan uwa musulmi mu diba mu gani wani shi wannan mutumin wannan da ya zo ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi abu na harko larura gare shi baya gani shine ya fi cancanta da a ce ya zauna a gida ya yi sallah amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tunda ko yana jin kiran sallah dole sai ya zo masallaci haka muke zaka ga wani mutum lahiya shi lau ya fi ma mutane da yawa lafiya amma ana kiran sallah baya zuwa masallaci ina za mu shiga da wannan rayuwa tamu kadiba ka ga makaho ne manzo Allah ya ce dole sai ya zo masallaci to ina gani ko kai wanda muke da lafiya muna gani muna iya zuwa kuma bal kiran sallah yanzu babu zancen ka ce baka jin kiran sallah saboda Allah madaukin sarki ya ka falala ta lasifikoki ga sunan za a yi kiran sallah daga nan kaga ya kai shi metir nawa kilometer nawa kaga ko ashe wajibi ne mutum ya zo masallaci matukar yana da lafiya kuma ya zamanto mutum ne wanda yake baligi abu na biyu ya koyan uwa musulmi daga cikin abin da ya shayi kurakurai da muke na abin da ya shayi kurakurai bayan watan ramadan shine koma masaban allah maɗaukakin sarki zaka ga mutane da zarar an ce watan azumi ya huce kuma an koma saban Allah wanda ya bar saban Allah a da lokacin da Ramadan ya zo sai kaga kuma ya koma cikin wannan saban Allah wannan kuskure ne babba saban Allah ba wai a yanzu ba ba wai a Ramadan kadai ake barin saban Allah ba a'a ana barin saban Allah ne a kowane yanayi za ka yi kokari ka nisanci sabon Allah amma duk abin da yake biyayya ga Allah shi ma kuma kullum ana so ka yi amma wajen biyayya ka diba kaga anan shi yasa malumai suka ce wajen yi ma Allah da'a wajen yi ma Allah biyayya sai Allah ya ce fattaqullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah gwargwadon iyawarku ma amartukum bihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da ya ambata a cikin hadisi yace duk abin da na umarce ku da shi fa'tu minhu mastata'tu ku zo da shi gwargwadon iyawanku yanda za ku iya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yana sallah ta nafila har kafafun shi cinan shi suna kumbura ba a ce dole sai mun yi haka nan mu ba mu ji tsoron Allah gwargwadon iya mu za mu zo mu yi sallah yanda za mu iya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a raka'a ɗaya ta sallar nafila wataran ya karanta izubu goma izubu goma a raka'a ɗaya ba a ce dole sai ka zo ka karanta izu goma ba za ka yi gwargwadon iyawanka to kaga wajen yi ma Allah da'a sai aka ce mu yi yanda za mu iya amma wajen haramun nisanta haramun sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma na haitukum anhu ma na haitukum anhu fajtanibu duk abin da na hane ku da shi ku nisance shi kawai ba a ce ku nisance shi gwargwadon iyawanku ba a'a kawai ku nisance shi kada ku yi shine abin da aka fi so to kaga ashe bai kamata ba kuma bayan ramadan ya wuce ka koma sabon Allah sabon Allah da aka ce ka bar shi kada ka yi shi ashe kamata yayi a ce bayan ramadan kada ka koma ma sabon Allah ka ci gaba da bautar Allah duk da kuskure wata ran zai iya faruwa gare ka dan adam ne amma dai kada ya zamanto kana so ka yi wannan abin domin in kana so ka yi ne anan babu zancen kuskure domin da san ranka ne ka yi shi amma baka so kai sai wata ran Allah ya jarrabe ka kai kuskure kai to a wannan lokacin ne idan ka roki Allah gafara sai Allah madaukakin sarki ya gafarta maka ashe abin da ya kamata shine bayan mun yi watan azumi bayan mun kare kuma mu ci gaba da abin da ya shayi ma Allah madaukakin sarki biyayya kada mu koma cikin saban Allah madaukakin sarki abu na gaba daga cikin kurakuran wa'inda kurakuran musulmai da muke yi bayan watan Ramadan shine kaurace ma alqur'ani zaka ga wani a lokacin kaurace ma alkur'ani ta bangaren sauraro ta bangaren karatu ta bangaren yin aiki da shi ta bangaren tadabburin abin da ke cikin alkur'ani duk zaka ga mutane ana kaurace ma alkur'ani me yasa Allahu a'lam wani baka ma san me yasa yake wannan abubuwan ba kaga alkur'ani tabbas a watan ramadan Allah ya ce ya sabkar da wannan alkur'anin amma ba a watan ramadan kadai ake karatun alkur'ani ba ba a watan ramadan kadai ake sauraron karatun alkur'ani ba ba a watan ramadan kadai ake aiki da abin da alkur'ani ya ce ba a duk sauran watanni ana aiki da abin da alkur'ani ya zo da shi a duk sauran watanni ana karanta alkur'ani a duk sauran watanni ana tadabburin ayoyin alkur'ani kai ka diba ka ga abin da allah maɗaukakin sarki ya ambata ma a cikin alkur'ani dangane da karatun alkur'ani a cikin suratul muzammil aya ta ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya ambata cewa tabbas akwai wanda suna da uzuri za su samu uzuri wajen abin da ya shahi karatun alkur'ani amma duk da haka sai da Allah maɗaukakin sarki ya ce ku karanta alkur'ani Allah maɗaukakin sarki ya ce inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar sai Allah ya ce alima allan tuhsuhu fataba alaykum فاقرؤوا ما تيسر من القرآن الله يتي علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون وآخرون يضربون في الأرض يبتغون فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه كاغا الله يكاو uzurruka da za su iya samun mutane amma duk da wannan uzurin Allah ya ce ku karanta alkur'anin dai Allah bai ce ku bar karantawa ba Allah maɗaukakin sarki ya ce alima an saya kunu minkum marda tabbas Allah ya san daga cikinku akwai wanda za su yi rashin lafiya Allah ya san wanda akwai wanda ba zai samu lafiya ba amma duk da baka da lafiya Allah madaukakin sarki bai ce ka zauna haka nan ba sai da Allah madaukakin sarki ya ce ka karanta alkur'ani ya ce kai bayan kuma wa'inda za su samu rashin lafiya kuma akwai wanda ba wai rashin lafiya ba su kuma za su zamanto sun sun tai sun zamanto 'yan kasuwa ne Allah maɗaukin sarki ya ce a alima wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah Allah ya ce daga cikin mutane kuma Allah ya san wasu za su tahi kasuwa ne su hujje su cewa yanzu sun bude shago ba su da dama ai ciwa-ciwa ake babu lokacin da ba a zuwa sayan kaya ko na abu makamancin haka mu 'yan kasuwa ne ba mu da lokacin da za mu kar a'a Allah ya ce ya san daga cikin mutane akwai wanda za su tafi kasuwanci neman kuɗinsu kai Allah maɗaukakin sarki ya ce wasun kuma wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah wasun kai sun tafi ma yaƙi ne don ɗaukaka tafarkin Allah sun tafi wajen yaƙi ana gwabza yaƙi amma Allah ya ce faqra'u ma tayassara minhu ku karanta daga cikin alqur'ani wai wanda yake yaƙi Allah ya ce ya karanta alqur'ani ina ga mu da muke zaune a cikin gari mutum wai kawai saboda ramadan ya tayi shi ko ba ya karatun alqur'ani wai ya fasa karatun alqur'ani wane ne yace haka nan kadiba kaga Allah ya ce marar lafiya ma ya karanta alkur'ani wanda yake dan ka wai duk sune uzurrukan da mutane suke dora ma kansu a yanzu mutum sai ya ce ai banda lahiya ne banda lokacin da zan tayi makaranta karatun alkur'ani banda zo lokacin da zan yi kaza saboda banda lahiya wani a'a neman kuɗi nake Allah ya dora mini nauyin kaza kaza ƴaƴa gare ni kaza kaza da sauransu banda lokacin da zan karanta alkur'ani Allah ya ce ya san sarai akwai wanda za su tayi neman kuɗin amma Allah ya ce dai ku samu lokacin da za ku karanta alkur'ani kai Allah ya ce wanda suka ta yaƙi ma ga wanda yake rike da bindiga ana yaƙi yana rike da takobi Allah ya ce ya karanta alƙur'ani to ina ga kai koke ya zami to kaga wai wanda yake nuna ashe ƙaurace ma alƙur'ani babban kuskure ne kuma iya daga cikin wani abu guda da mun sani ba wallahi duk wanda ya ƙaurace ma alƙur'ani wallahi rayuwar shi ta samu tambadewa kenan rayuwar shi za ta tabarbare da zaran ka ƙaurace ma alƙur'ani kana tunanin ka kaurace ma alkur'ani na kwana guda to rayuwarka za ta zamanto ta barbare ne na tsawon kwanaki da yawa karatun alkur'ani yana gyara ma mutum rayuwar shi domin kana hada kanka kana hada zuciyarka ne da Allah madaukakin sarki domin alkur'ani maganar Allah ce duk lokacin da kuma mutum yake karanta alkur'ani zuciyar shi tana samun nutsuwa Allah madaukakin sarki da kanshi ya ambata ala bi zikrillah tatma'innul qulub da karatun alkur'ani ne da ambatan Allah ne zuciyoyi suke samun nutsuwa duk wanda yake so ya samu nutsuwa mai kyau lafiyayyen nutsuwa wallahi tallahi ya koma makaratun alkur'ani ya koma ma ambatan Allah ba wai nutsuwa ce kake samu ba kana sauraron waka wani kashi ya ce shi baya samun nutsuwa sai yana sauraron music a'a ba nutsuwa kake samu ba kana tara ma kanka hankali ne duk wani abin da yake da alaka da alkur'ani zaka ga Allah yana ɗaukaka shi da zaran ka mai da kanka kana karatun alkur'ani kana tare da alkur'ani wallahi zaka ga Allah ya kama ka mafita a cikin lamuranka a cikin al'amuranka zaka ga kuma Allah ya ɗaukaka ka kai da Allah ya ɗaukaka al'umman mu gaba ɗaya ma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam menene dalili ba komai ne dalili ba shine alkur'ani Allah ya sabkan mana da alkur'ani wannan alkur'anin da Allah ya sabkan mana sai Allah madaukin sarki yace dalilin wannan Allah ya sa kuka fi kowace al'umma falala kuka fi kowace al'umma alkhairi Allah maɗaukin sarki ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar Allah ya ce ku ne mafifita daga cikin al'ummomin da muka halitta ku ne kuka fi kowace halitta alkhairi al'umma cikin al'ummomi kun fi kowanne alkhairi me yasa sai Allah ya ce ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kuna umarni da a yi ma Allah biyayya kuna umarni da kyakkyawan aiki watan hauna anil munkar kuma kuna hani da mummunan aiki to shin tambaya da menene ake umarni da kyakkyawan aiki da me ake hani da mummunan aiki alkur'ani ne dan ka gane cewa alkur'anin ne alkur'anin nan abu ne mai muhimmanci mai falala bancin shi a cikin dareraki wuni dareraki na duniya gaba ɗaya dare guda 360 Allah maɗaukin sarki ya fifita daren lailatul qadr ya fi kowane dare alkhairi da albarka kamar yadda aka sha ambatawa malamai suna ambata mana ba dan komai saboda Allah ya ce a daren lailatul qadr Allah ya fara sabkar da alqur'ani inna anzalnahu fi lailatin mubaraka ko kuma inna anzalnahu fi lailatul qadr lalle mu ne muka sabkar da alqur'ani a daren lailatul qadr kai a cikin watan watanni guda goma sha biyu na shekara sai Allah ya fifita watan Ramadan me yasa saboda a watan Ramadan alqur'ani ya saka Allah madaukin sarki yace shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran Allah ya sakar da alqur'ani a cikin watan Ramadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mutane Allah ya fifita shi ya fi kowa falala shine mafifita a cikin mutane malumai suka ce saboda shi aka sabkan ma alqur'ani mala'ika jibril malumai suka ce shi ma Allah ya zamanto ya fifita shi a sauran mala'iku gaba ɗaya saboda shi ne ya zo da wahayin alkur'ani zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wai don ka gane cewa duk abin da yake da alaka da alkur'ani wallahi Allah yana fifita shi to ina za ka shiga kai ka zo ka zamanto kayi nisa da karatun alkur'ani ina kake so ka shiga karatun alkur'ani ana so bayan watan ramadan a ci gaba da karanta wannan alkur'ani daga cikin kurakuran da mutane muke yi musulmai muke yi bayan abin da ya shahi ramadan shine abin da ya shahi kaurace ma tsaye yanke da'a ga Allah madaukakin sarki yanke biyayya ga Allah madaukakin sarki zaka ga mutane a cikin watan ramadan mun zamanto mutanen kwarai muna ibada muna yin sadaka muna yin kaza muna yin kaza amma watan ramadan ya ja baya ya bar mu ya tafi sai kamar mutum ya hasa yi ma Allah madaukakin sarki biyayya wannan abu ne wanda yake kuskure ne ya kamata mu gyara shi domin Allah madaukakin sarki shine ubangijin watan ramadan kuma shine ubangijin sauran watanni ga baki daya kada mu zaman to rabbaniyun masu bauta ma ramadan a'a mu zaman kada mu zaman to ramadaniyun masu bauta ma ramadan mu zaman to rabbaniyun mu zaman to masu bauta ma Allah ubangijin halittu gaba daya shine ya kamata a bauta ma ba wai watan ramadan ba domin abin da yasa nace kada mu zaman to ramadan rabbaniyun shine duk wanda kawai ya keɓanta shi zai yi ma Allah biyayya a cikin Ramadan ne to ya kuma yana bauta ma Ramadan kenan ba Allah yake bauta ma ba domin Allah a koda yaushe yana ne a cikin Ramadan akwai shi bayan Ramadan akwai shi cikin Al-Muharram akwai shi cikin Zulhijja akwai shi cikin kowane wata Allah shi dai ne shine ake bauta ma ba Ramadan ake bauta ma ba kaga wannan kuskure ne da mutane suke yi sannan kuma abu na gaba daga cikin kuskure wanda su kuma mafi yawancin mutanen da suke ga sun yi ibada a cikin watan ramadan suke yi shine mi shine ruduwa da yawan aikin da mutane suka yi a cikin ramadan sai kaga wani yana ruduwa yayi aiki mai yawa eh to alhamdulillah kayi aiki mai yawa a cikin ramadan alamar tambaya anan shine da kai ayyukan kun je kun yi sinyan kontra ga Allah madaukin sarki cewa Allah ya karbi wannan ayyukan ne baka sani ba ka gabatar da ayyukan amma baka da tabbacin Allah ya karba ko bai karba ba shi ya sama ai athar ya tabbata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna yin wata shida bayan Ramadan ya huce suna cewa Allahumma taqabbal minna siyamana Allahumma taqabbal minna ibadatina fi shahri Ramadan ya Allah ka karba mana azumin mu ya Allah ka karba mana ibadunmu da muka yi a watan Ramadan sai sun yi wata shida suna wannan addu'a mu kuma gani kake kayi kiyamun lai kayi azumi ka ta yi majalis na tafsiri ka ta yi kaza ka ta yi kaza gani kake kayi ka tara lada ba baka sani ba Allah ya karba ko bai karba ba ka ringa addu'a Allah ya sa Allah ya karbi wannan Allah ya sa baka yi asara watan Ramadan ba wannan shine abu mai muhimmanci da ya kamata mu ringa yi addu'a akan Allah ya karba mana abin da muka yi shi yasa zaka ga daga cikin salaf magabata na ƙwarai an tambayi wani daga cikinsu aka ce mishi wai shin akwai wasu mutane wa'inda su idan watan ramadan ya zo za ka ga suna bauta ma Allah suna yin kokari a cikin wannan wata suna yin kaza suna yin kaza amma da zaran watan ramadan ya huce kuma sai kaga sun koma ba sa bauta ma Allah sun ragwance amma magana shi ta harko da yace bi'sal qawm yace cir da wannan mutane cir sun yi asara wannan mutanen la ya'rifuna Allah illa fi ramadan ba su san Allah ba sai a watan ramadan wasu irin mutane ne wannan to ka diba ka gaha amma za ka mu rayuwarmu in ka ɗauka an za ka ga kamar haka ne mu kawai mun damu da Allah ne kaɗai a cikin watan Ramadan amma daga Ramadan ya wuce sai a hankali shi yasa ƴan uwa wannan abu ne wanda yake bai kamata ba abu na ƙarshe daga cikin abubuwan da kuskuren da mutane muke yi ko musulmai muke yi bayan abin da ya shayi watan Ramadan shine ba mu yin azumi na nafiloli wannan kuskure ne domin akwai falaloli game da yin azumi na nafila daga cikin azumin nafila akwai yin azumi da ake a cikin wannan wata da muke ciki watan shawwal akwai azumi guda shida da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yayi wannan azumi guda shida bayan yayi ramadan ya zo da wannan azumin guda shida manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar yayi shekara guda ne yana azumi to a nan sai mutane kamar busu gane me ake nihi da shi ba Allah maɗaukakin sarki ya ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda ya zo da aiki kyakkyawa aiki nagari to wannan aikin yana da ladan wannan aikin kwatankwacin kwana goma kamar ya yi kwana goma ne yana wannan aikin shi yasa ma za ka ga hatta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi duk da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a nan ya keɓance karatun alkur'ani ne harfan alkur'ani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man a harfan min kitabillah falahu bihi hasana sai manzan Allah ya ce wal hasanatu bi ashri amsalha duk wanda ya karanta alkur'ani harafi ɗaya daga ciki manzo Allah ya ce yana da kyakkyawa guda kyakkyawan nan ita kuma lada goma ne kaga kenan ma'ana in kai aikin kirki guda ɗaya kamar kayi kwana in kai azumin kwana ɗaya wuni guda kamar kayi kwana goma kana azumi to wanda ya azumci wata guda na ramadan wata guda shi kuma a musulunci yana kwana 29 ko kuma 30 baya wuce haka to duk wanda ya yi azumin kwana 29 da duk wanda ya yi azumin kwana 30 duka ana ɗaukan su akan sun yi azumin wata guda ne kamar sun samu ladan kwana 300 suna azumi ne da wanda ya yi 29 da wanda ya yi 30 saboda duka wata guda ne to wanda kuma ya biyo bayan shi da sittun min shawwal azumi guda shidda daga cikin watan shawwal shi kuma zai samu lada kamar ya yi kwana 60 yana azumi kaga in ka hada wancan kwana 300 da wannan kwana 60 zai baka kwana 360 kwanaki na shekara guda amma shekara ta addinin musulunci ba shekara waccan ta turawa ba domin su zaka ga yana kai kwana 365 ko da 63 saboda sabani da adakwai wata yana kwana 31 wani kwana 28 da dai sauransu to amma shekara ta addinin musulunci kwana 360 ne cif take yi to kaga ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya duk wanda ya biyo bayan watan Ramadan da azumi shidda a cikin watan Shawwal manzon Allah ya ce kamar yayi shekara ne yana azumi to wannan wace irin gaba gara basa ce da muke da muke wasa da ita ta bar mu azumin nafila ya kamata mu ci gaba da yi a wannan wata sai dai shi wannan azumi na sittu sittu Shawwal da ake guda shida ba dole ne sai ka yi su a jira ba an bar maka yanda kaga dama zaka yi amma dai ba a so watan shawwali ya mutu ya wuce baka yi bane ba shi ana so ka yi guda shidan nan a cikin shawwali in ka ga dama ka yi guda ka yi kwana uku sannan ka sake guda wannan ya danganta da kai abin da za ka iya yi in ka ga dama ka yi shi a jere wannan ba matsala bane ba dangane da mata waɗanda su kuma za ka samu mafi yawanci ko kuma mata haka ne mafi yawanci daga cikinsu ba su samu yin azumin watan ramadan cikakke ba saboda yadda allah maɗaukin sarki ya halicce su to wannan abin da ya fi dacewa da su kamar yadda jumhurin malamai suka tafi shine su mayar da farilla su rama farilla sannan su yi sittu shawwal a cikin wannan wata duk da an samu asar hadisi tabbatacce daga aisha radiyallahu anha take cewa mu mun kasance muna yin sittu shawwal sai mu jinkirta ramuwa azumin watan ramadan har watan abin da ya shayi sha'ban mai zuwa na gaba kafin ramadan ya zo wannan shi ma yana da kyau mutum ya yi amma uwa biki san cewa za ki kai watan sha'aban wancan mai zuwa ba shi yasa kuma Allah maɗaukin sarki shi ya fi so mutum yayi nafi yayi abin da ya shafi farilla abin da Allah ya ɗora mushi Allah ya fi so ka kawo shi sannan kuma daga baya ka yi nafila to kaga kenan abin da ya fi dacewa shine ku rama wannan azumin da kuka sha sannan ku yi sittu shawwal a cikin wannan wata wannan su ne daga cikin kurakuran kurakuran suna da yawa amma dai daga ciki ne muka tsakuru wannan wanda ya kamata mu gyara bai kamata dan watan ramadan ya huce mu zamanto kuma mu ma mun samu kasala ba a'a kamata yi mu ci gaba da yi ma Allah madaukakin sarki da'a a cikin kowane wata a cikin kowane hali da muka samu kanmu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا عباداتنا في شهر رمضان اللهم تقبل منا عباداتنا في شهر رمضان وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد محمد صلى الله عليه وسلم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم